الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ci gaba da karatu na al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawabi ma'al irabi darasi na 31 za mu tashi farkon shafi na 93 babu la'an nafiyati lil jinsi babi da zai bayani akan la mai korewa ga jinsi su'alun tambaya ma huwa amalu la annafiyati lil jinsi menene aikin da la take yi wadda takan zo don ta kore jinsi jawabin amsa ilam anna la kasancewa la annafiyata lil jinsi wadda take kore jinsi ta amalu amala inna to al-irabi aikin da inna ka yi shi take yi fatan sibulis mata yi nasba ga suna watar fa'ul khabara sai ta yi rafa ga labari kamar yadda ita inna take yi fa'iza ƙulta in ka ce larajula fiddari ba wani namiji a cikin gida to dalla zalika ala nafil kainunati to wannan ya nuni akan kore samuwa alkainunati yana nufin samuwa eh an kore samuwa an jinsin rijali daga jinsin maza kawai sai zan ibarar tana kore samuwar wani da ya siffanta da siffar rujula a cikin gida wannan korewan as-sadiqi tana gasgantuwa bil wahidi da mutum ɗaya wal muta'addidi da adadin da ya haura ɗaya kamar yadda ba za a ga mutum ko da ɗaya bane inda yana da siffar ta rujula ɗin a gidan to haka ba za a ga adadin da ya haura ɗayan ba kenan cewa la rajula kaga ba wai ana kore mutum ɗaya bane jinsin ake korewa ina ba ta an gane eh ba ana nufin a'a ba wani mutum ɗaya ba ba shi ake nufi ba ana nufin ba wani jinsin namiji da yake da wannan siffa ta rujula da yake samamme a gidan fala suhu saboda haka baya inganta an ta kula ba da zalika bayan haka ka faɗa bal rajulani sai ka yi adafi da wannan jumla ka ce la rajula fiddari sai ka ce bal rajulani wai kana nufin mutum ɗaya ka kore amma an samu mutum biyu eh to wannan gwaranci ne eh saboda la rajula din shi yasa aka ce mata ai annafiya lil jinsi din itala saboda jinsin namiji take korewa amma wannan ba zai kore a samu mace ba saboda mace ba ba ta da siffa ta rujula kenan dan kaji mutum ya ce la rajula fiddari kana shiga gidan kuma sai ka ga mace ba za ka ce a to ya haka sai ce to ai rajula da ce ai jinsin maza na kore ni ban kore jinsin eh to wannan shine falan nafiyatu lil jinsi saboda haka ita laɗin nan tana kore jinsi kuma tansibin na kirati tana yin nasaba ga suna na kira sharaɗin sunan nata bai zamo na kira ba ma'arifa ba kuma yadda za mu ga rajula ai na kira ne kuma bi gairi tanwinin ba za a yi wa sunan nata tanwini ba ba za ka ce la rajulan biddare ba a'a la rajula wasali ɗaya za ka yi shi ne fataha kama fil misali sabiki kamar yadda ya zo a misalin da ya gabata wannan fi biha amun korewa da ita ga mamme ne dangane da wannan jinsin fala ya juzu an yusbata hukumu almanfiyu biha liwahidi saboda haka yan an kore da ita ba zai yi a tabbatar da hukunci ga wannan abin da aka kore ba ko da ga mutum ɗaya ne min a fara da hazal jinsi daga ɗaiɗaikun wannan jinsi ɗin kamar yadda aka ambata a baya wata amalu hadha al'amala tana aiki irin wannan aiki bi sharɗi da sharaɗin an tubashiran nakirata eh ta haɗu da nakira kai tsaye ba a samu wani abu da ya raba su ba yani Allah yufsala an habi fasilin ba za a rabe ta da nakiran ba da wani abin rabewa wa bi sharɗi adami takarariha kuma sharaɗi ya zamba a maimaita ta ba ita laɗin in an maimaita ta to wannan lirabi zai iya canzawa kamar yadda za mu gani walkainuna can da ya faɗe shi a baya masdaru kana ya kunu masdari ne na fi'ilin kana ya kunu sai a ce kainuna tan kaunan wa kainuna tan wa ma'ana alwujudu abinda ake nufi da ita a nan samuwa su'alun tambaya ma ma'ana ƙaulika me ma'anar zancenka bi sharɗi an tuba shirin na kira da sharaɗin ta haɗu da na kira wala ta takarrar kuma ba za ta ba tare da ta maimaitu ba jawaban amsa idza lam tubashir la illa ba ta yi mubashara da an nakira ta ba nakira yani abinda yake nufi in fasala bainahuma fasilun in mai rabewa ya rabe tsakaninsu to nan la ya juzun nasbun na kira baya halatta a yi nasba ga na kira ɗin biha da ita bal ya jibu raf'a a nan sai a yi bata raf'a wa ya jibu ma'a zalika takararu la kuma wajibi ne a maimaita la a nan bayan an mata raf'a kuma sai a sake maimaita la da wani sunan sai a ce lafidare rajulun to kaga tsakanin la da rajulun an rabe da addar fiddari kaga ya zama fasil tsakaninsu to a irin nan dole rajulun kai masa rafa sai ka ce lafiddari rajulun bayan ka masa rafa kuma sai ka sake adafi ka sake maimaita laɗin sai ka kawo wal adab ka maimaita laɗi ka ce walam ra'atun saboda bata cika sharaɗin da za ta yi aiki ba kaga da bambanci da misalin da ya kawo a farko la rajula kaga da la da rajula sun haɗu kai tsaye eh to anan yake magana sai a yi nasaba wa in takarrarat la illa ta maimaitu ma'a mubasharatiha tare da haɗuwarta da annakira jaza imaluha to ana halat ne a yi watsi da aikinta e in an samu bashara kenan to anan ya halatta a aiwatar da li'irabinta wa ilga'uha ya halatta a jefar da aikinta ai jaza laka an tansiba biha nakiratal waqi'ata ba'daha ya halatta gare ka kai mata nasaba kai nasaba ga nakira da ta zo bayan ta aw tarfa'aha ko kai mata raf'a fa yabtulu amalu la aikin la ya lalacewa anan nahau la rajula wa lam ra'ata fid dari fuska ta farko kenan sannan zaka iya cewa wala rajul la rajula wala rajulun wala mra'atun fiddari kaga na farko kayi nasaba na biyun kuma sai kai rafa domin ka wannan halaccin adafi tare da maimaita ita ladin to amma tun da an samu mubashara tsakanin la da sunanta to shi yasa ba a wajabta maka ka canza mata li'irabi ya zamo rafa'a za ka yi a matsayin fuska ɗaya ba sai aka halatta maka fuskokin guda biyu saboda haɗuwar laɗin da sunanta to yana lizimta yin aikin ita laɗin amma an ka yi aɗafi to kuma sai an ka halatta maka kamar yadda za ka ce la haula wala ƙuwata da za ka yi cewa la haulun wala ƙuwatun za ka iya faɗa la haulun wala kuwatun eh yawo tun da kaga an yi adafi ko to ya halatta al-irabi eh i'rabu ba'd al-amthila li'irabin sashin misalai da suka gabata la rajula fi dari la nafiyatun lil jinsi la ta kore tana kore jinsi rajula ismuha rajulu kuma sunanta ne mabniyun ma'aha an gina ta tare da ita an gina shi tare da ita alal fatahi akan fataha fi mahalli nasbin amma kuma a mahallin nasba eh tunda mahalli ne na kaman sunan inna wa tabyinu zalika abinda zai bayyana haka an tatazakkara shine ka tuna an nasma inna cewa sunan inna ya kunu mansuba yana zamuwa abin nasaba eh to shi yasa zaka iya hararo cewa ashe a mahallin nasaba take fiddari jarun wa majrurun shi kuma fiddari jari ne da majruri fiɗin shi ne jarun addari shi ne majarurun wa harful jarri to shi harafin jarra fi kenan ko muta'alliqun yara ta yi bi mahazufin da abin da aka shafe wa hazal mahazufu abin da aka shafe khabarula shi ne labarin la wata ƙadiru don abin da taƙadirin zance la rajula ka'inun iddari ba wani mutum da yake samamme a cikin gidan nan shi ne takadirin zancen e kaga ka'inu sai ya zamo labari gala lafid dare rajulun walam lafid dare rajulun walam ra'atun la nafiyatul lil jinsi la anan ta kore jinsi eh duka jinsin guda biyu ta kore da na maza da na mata fiddari jarun wa majrurun wa fi muta'alliqatun bi mahzufin taqdiruhu ka'inun ka'inun huwa khabarun muqaddamun labari ne abin gabatarwa rajulun sai zama mubtada'un mu'akhkharun labari ne wanda anka jinkirta alwawu shi kuma sai zama harfu atafin an yi adafi ne da shi la harfu na fahim laɗin harafi ne na korewa imra'atun ma'atufun ala rajulun eh rajulun da aka ambata a misali to haɗa fice akan rajulun da aka ambata la rajulun wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un kuma ka'ida na cewa abin da aka yi adafinsa ga marfu'i to shi ma ya kunu marfu'an eh tunda an ce lafid dari rajulun wa to kaga ba wawul adab ce abinda zai biyo baya adafi ne to shi ma wajibi ne ya zama marfu'i sai a ce walam ra'atun e walam ra'atun an gane yawwa saboda haka a takadirin zancen rajulun la, la fiddari ka'inun e shi ne takadirin zancen sai ya zama rajulun kaga mubtada ne amma an jinkirta shi anan ka'inun da za a kaddara to shi kuma shi ne labarinsa la rajula wa lamra'ata fiddari to anan sai ka yi li'irabi ka ce la nafiyatul lil jinsi rajula ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasubin biha saboda ya samu nasaba ne saboda ita alwawu harfu atafin wawun kuma harafi ne da aka yada fi da shi la nafiyatul lil jinsi la kuma ta kore jinsi ne ma'tufatun an yi adafinta ne ala la akalla al'ula ta farko imra'atu shi kuma ismula suna ne na la asaniya la ta biyu amma ba ta farkon ba mabniyun ma'aha shi ma an gina shi ne tare da ita alal fataha akan fataha fi mahallin nasbi biha a mahallin nasba fi dari jarun wa majrurun wa fi muta'alliqun bi mahzufin khabaru la wa taqdiru yadda zancen za a kaddara shi la rajula wa lam ra'ata ka'inani fi dari ba wani jinsin namiji ko mace da suka kasance a cikin gidan nan la rajulun wa lamra'atun fi dari la nafiyatun lil jinsi ulgiya amaluha an yi jifa da aikin ta anan to me yasa aka jefar da aikin ta litakarari ha saboda maimaita ta rajulun mubtada'un marfu'un shi kuma mubtada ne abin yi wa rafa'a ila har zuwa ƙarshen li'irabi alwawu harfu atfin wawan harafi ne na adafi wala harfu nafiyin la ita kuma harafi ce ta korewa imra'atun ma'tufun imra'a ita kuma abin adafi ce ala rajulun yatba'uhu yana bin safin raf'i ga raf'a wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih eh tun daga damma nan karara a ƙarshen sa fi dari jarun wa majrurun fi harfu jarrin muta'alliqun bi mahzufin khabarul mubtada wa taqdiru لا رجل لا رجل ولا امرأة كائنان في الدار eh shi ma haka ake kaddara shi shi ma haka ake kaddara shi eh ka'ina ne kaga sai ya zamo labari fa'idatun fa'ida ilam ka sani an nasmala sunan la ala salasti anwa'in nau'i uku ne al'awwalu na farko al-mufradu yakan zo mufradi ma'ana ba jumla ba shi yake nufi da mufradi ana asani na biyu almudafu ila na kiratin wani zubin yakan zo akan yi idafa saga na kira wasalisu na uku ashabihu bil mudafi yakan zo yayi kama da mudafi to ammal mufradu amma shi na farkon mufradi fa huwa fi hazal babi shine wanda anka ambata maka a wannan babi misalan da ya kawo maka kenan wafi babin munada kuma misalin shi zai zo a babin munada kama sai a ti kamar yadda babi akan almunada zai zo ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf shi kuma abinda ba mudafun ba ba wanda ya kama da mudafun ba fa yadkhulu fihi al musanna kaga anan musanna ya shiga tunda dama a wa jam'ut takasiri shi ma jam'ut takasiri ya shiga wa jam'ul mu'annas as-salim shi ma ya shiga wa hukumuhu wanda an yi bayanin su a baya da al-musanna jam'ut takasir jam'ul mu'annasi as-salim wa hukumuhu an yubna ala ma yunsabu bihi to hukuncin shi a gina shi akan abin da ake masa nasaba da shi shine dhamma abin nan shine fataha eh fa in kana nasbuhu bil fataha in nasaba sana kasancewa da fataha to buni alal fatahi sai a gina shi akan fataha nahawu sai a ce la rajula fid dari wa in kana nasbuhu bil ya'i in nasaba sada ya unce kamar kal musanna kamar al musanna to yubna alal ya'i sai a gina shi akan ya'un sai a ce nahawu la rajulaini fid dari ba za a ce la rajulani ba eh sai a kawo ya'un madadan alif wa in kana nasbuhu bil kasara in kuma nasaba sada kasara ce ne ya bata anil fataha wadda take wakilci daga fataha wa huwa jam'ul muannas salim shine jam'ul muannas as-salim to buniya alal kasri sai a gina shi akan kasara yani la yakunu fihi tanwin a abinda ake nufi ba zai kasance da tanwini ba na hau sai a ce la salihati la talihati al-yawma eh la talihati al-yawma ba miyagun mata a yau wa talihatu diddu salihat to shi a talihatu kishiya ne ga salihatu eh akan ce a talihu ana nufin bara gurbi mutumin banza eh zaidun talihun wa ammal mudafu to wannan duka mufradi kenan amma wanda yake mudafun ne fa yunsabu bil fatahati zahira ane masa nasba da fataha ta zahira aw bi ma'ana ba an hako da abin da yake wakilci akan ta nahau la taliba ilmin mamqutun ba wani ɗalibin ilimi da yake abin zargi eh in dai ɗalibin ilimin ne da gaske to ba zai zama abin zargi ba don kawai ya ware lokaci yana neman ilimi don ya kawar da jahilci to don me za a zarge shi ko a kyamace shi ai makaruhun ma'ana mamkutun din nan makaruhun abin ki kaga fa ɗaliba mudafun ai an yi idafarsa ga ilmin wa huwa la shine sunan la wa ilmin mudafun ilaihi shi kuma idafa ne gare shi wa mamqutun shi kuma khabaru la shine labarin la wa amma shabihu bil mudafi amma wanda ya kama da mudafi fa huwa mattasala bihi shay'un shine wanda wani abu ya sadu da shi min tamami ma'anahu wanda yake ciko ne daga ma'anarsa ai ma'anar mudafi ina nufin ma'anan mudafi fahim sababil fataha to irin nan za a yi masa nasaba da fataha na hau misali la an jabalan hadirun mai hawa kan dutse bai zama a halarci ba wani ne shi al'adarsa kullum saman dutse yake hawa to sai aka waye gari wata rana sai aka gaba a gan shi ya zo ba to shine sai ka faɗi wannan ka ce la an jabalan hadirun la anan nafiyatu lil jinsi ta kore jinsi wa an ismuha mansubun an shi kuma sunanta ne mansubi bil fatahati zahira wa rajulan wa jabalan shi kuma maf'ulun bihi anan maf'ulun bihi ne li'anna tali'an ismu ismu fa'ilin domin tali'an kaga sunan fa'ili ne min tala'a daga tala'a wa ya'malu amala fi'ilihi shi kuma ismul fa'il yana aiki irin aikin fi'ilinsa suna daga cikin abubuwa guda bakwai da suke aiki irin aikin fi'ili su ba a fa'alu ba ne amma duk aikin da fi'ili ka yi kuma suna yi to ismul fa'il yana cikinsu to shi yasa ana aka ce tali'an jabalan sai aka ce maf'ulun bihi ne gare shi sai zan tali'an din shine nasibi gare shi wa hadirun khabaru la shi kuma hadirun khabaru la labari ne gala wal hadiru diddul ga'ibi kishi ya fakake wanda ya faku wanda baya nan kenan wa yakunu shabihu bil mudafi kaga zai iya zama wa yayi kama da mudaf mansuban ka jabalan fil misali kamar jabalan a misalin da aka ambata a sabi au marfu'an zai iya zamowa ko marfu'i na hau la qabihan fi'luhu mamduhun la qabihan fi'luhu ba wani mummunan mutum wanda za a ce aikin shi abin yabo ne babu shi to fa fi'iluhu marfu'un kaga fi'ilinsa an masa rafa'a bi qabihan li'annahu fa'iluhu saboda shine fa'ilinsa eh aw majruran bi harfi jarrin zai iya zuwa kuma majruri da harafin jarra nahau la khairan min zaidin indana ba wani alkhairi daga zaidu a gunmu mu duk abin da muke gani sharri ne daga gare shi famin zaidin kaga muta'alliqun bi bi khaira ko yara ta yi da khaira eh to haka suke kamar yadda ya kakkasa su gida uku ko mufuradi ko mudafi ko shabihi da mudafi wannan shi ne shi wannan an ce ya yi kama da mudafin ba a ce mai mudafin kai tsaye ba saboda in an ka faɗe shi za ka hararo ma'anan idafa cikinsa la an jabalan hadiru eh wato sai zan kama an raba shi ga jabalu amma kuma ba idafa ɗin ake nufi ba kuma ba ita an kai ba kawai dai akan ɗan ji ƙamshinta ne to shi yasa aka ce ya yi kama da mudafin to sai almunada an za mu kwana insha Allah المضاد duk da muka faɗa daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah